بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a sha biyar ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha hudu ga watan biyu dubu biyu da ishirin da biyar a sati da ya gabata dai muna cikin suratul shura mun tsaya aya ta 46 yau insha Allah za mu tashi aya ta 47 kahin nan akwai tambayoyi kuma kahin tambayoyi akwai kira na nasiha yan uwa din dai kuna da labari ko masaniyar za a wani taro na ƙasa su gudu sha biyar ga watan fabriya ko watan biyu ko to kiranmu ko nasiham ga duk wanda za shi wannan taro yadda kuka haɗu a wannan taro akwai babbar taruwa ta wunin kiyama kusan da haka don haka akwai kira da da ji kware kuma ya burge ni ya kara makarfin gwiwa na ƙungiya ta ɗaliban ƙasa etidiyan sun yi kira wallahi abin sha'awa abin burgewa cewa muna da ashe matasa masan addini bayan insha Allah akwai magana insha Allah wannan matasa sun yi kira karar a rubuce sun yi wasiƙa suna kiran duk wanda za shi wannan taro na ƙasa da su hukuma da suke rayuwa suke sama yanzu da duk mai hudi aji cewa kar a ma addini ta waye an ci ribar addini kuma kadda ƙarshe a ture abin da aka yi da shi ka ƙarshe a ƙare taro a bar addini ba komi da haka a gaskiyar magana 'yan uwa duk mai halartar wannan wuri so da yawa aka cutar da musulmi a kai wannan jandarma ne soji ne ɗan sanda ne farar hula ne ƙungiyar wane ne ta ce ƙungiyar musulmi kaza to ku wancan kungiye ta yan sanda sojina polisai da wane na jujina ba musulmi wane ba don haka duk wanda ya zama wallahi duk wanda ya wannan zama da za a yi wallahi duk wanda ya kasa ba musulunci gurin baya wallahi Allah gobe kiyama Allah ya tambaya wallahi Allah ya ma tambaya duk wanda ya je ya ki ba musulunci gurin baya iya kallo don su da aka magana an musa kungiya din ta ka magana ga ana wannan kallon su ga malamai ba ga malamai ne ba magana Allah ce mu dai za ku ji kuma ji hankalin gwamnati na siya ku ji tsoron Allah kuma addini goyon baya ku ba da goyon baya duk abin da aka yi tsawon shekaru na gaba kuna da kamashin ku na lada ku taɓar da addini ku yi bashi goyon baya in shekara nawa aka yi na ɓanna kuna da kamashin shi na magana don haka wannan shi da kiranmu a jumulce ne a jumulce za a shi gaban Allah za ku ba Allah amsa ɗan wa misali ɗazu na ba da a cikin hudu ba na haɗarin yadda musulunci yadda yau muna ji harka ta karantarwa a baka ba a kawo ba bin magana kan ita shugaban a su wani suke hudi a ji wani suke tare da ita wani suke sama da ita kuna kallo da abin za a ma addini gurbi cikin addini yau a ce ana neman wa a ba subudu goyon ba a rage subudu amma juma'a ya aka shigo addini a fakaice juma'a dama a kare ɗaya ma an tashi sha biyu da sha biyu ko ku duba da ake mahi yawan al'ummar nijar matasa ne da mushinan da uwayen yara latijan kowa ya san juma'a nan mahi yawan nijar kare ɗaya ke yinta ɗaya da kwata ba kai da rabi in ta yawa ɗaya da rabi ko to yoshe uban yaro ko mushe ko shi yaron ɗan shekara sha bakwai zuwa ishirin na duka lakwal yaushe za a taso ƙarfe ɗaya don allah bale a maraya a hanyar gosulo sadarwa a samu a zo gida a san da juma'a zai yi kaga an cinye juma'a amma su da dama su suna ladi dama su ladi su gaba ɗaya a ƙara musu budu kuma juma'a ta mu za a cinye akwai haɗari muna kira dimmi hudu a ji sandika ne duk mai wajen yaji wallahi haƙƙi na kan shi ko ba ku ba mu juma gaba ɗaya ba ku ba mu isasshen lokacin juma'a Allah taimake mu amin sai tambaya ta horko iya cewa mutum ne ya hana zakka an yi da shi ya ƙiya to ya za ku yi da shi ‘yan uwa inda akwai daula islamiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya hana zakka za mu amshi zakkar da ƙarhi kuma da rabin duke shi misali miliyan goma gare shi a hudda zakkan miliyan goma jaka 250 kuma amshi miliyan biyar a sa abitar mali a bar shi da miliyan kudi da jika 750 in akwai daula islamiyya to an zuba babu daula kai bakin ga nasiya kurin ka bar shi da allah kurin ba abin da kayya sai magana ta wanda ya hana zakka a wanda shi kuma wannan iya da kuɗi ba shi lahiya sai ya hana dabbobi ga da shi hana a ɗauki dabbar a mai magani shin za a ɗauka a ɓoye bai sani ba inda hankalin shi lukudi ce bai sa kashe kuɗi tunda a musulunci shan magani ba dole ba ne kadi ba da adabi ba labari wanda suke suke lastar kuna ko wanda ba su neman maganin ko a daga labarin aljanna ko ke ya ce a musulunci babu dole ga magani in ka so kan so ka bari ka mutu amma in kun san ba shi da hankali bai cikin hankalin shi ya ku kyale shi ku ku sai da ku kuma magani shine kurin magana sai mai magana shi kuma yana da rashin lahiya ta zuba wutsari da hotar iska zai iya zawa masallaci kahin jama'a su zo eh zai zo ya koma ba ga shi cin jama'a domin ya ce akwai iska an hana cutar da mutane manzala ce mai cin albasa ma ko tafarnuwa annabi ta kai zo masallaci je can baya kenan mai yau wani lashi ta ta hotar iska ga abin wutsari ka koma can baya mutane ka shigo cikin mutane gaskiya kai Allah san da ruwanka kaka shigo ga damu mutane wannan haka musulunci ba da ba kama ba ba eh kaga da Allah sai uzurin ka kurin eh amin sai shi kuma wannan biyan bashi kuɗi ne zai yi to yana iya ƙarawa akan abin da aka bashi na bashi i a a inda wata azazza dama an sani wani in ya bada kuɗi wajen kawo mishi ana bashi ƙari ko ka daman ƙa'ida haka take an ce bai halitta kuɗi da ruwa ne amma ka ba mutum bashi ya je harka ya ji daɗi kurin ka zo ya ka misali ga miliyan biyar miliyan biyar misali kurin ya je ya caɓa ji daɗi ce wani ga miliyan guda kai ma ya ka amsa hannu biyu annan sallallahu alaihi wasallama ya biya bashi da ƙari sama da abin da aka bashi ya ce kyakkyawa mai dawa ce amma babu azaza haka in babu azazza kana iya ba mutum ƙari ba kun haka kai na kun jin ka bashi jin daji kuran ba lahi bane ba wallahu alam ana ran bismillah
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله الله سبحانه وتعالى ke kira bayan kamar ibn kasir ke cewa mun ji halayya na wunin kiyama da tashi hankalin wunin kiyama sai Allah ke kira ko amsa kiran ubangijinku duk bayani da Allah yake yi na imani da bin dokoki Allah ke kira ku amsa kiran ubangijinku min qabla an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah kahin wannan wuni wanda in yazo ba mu iya turewa wannan wunin in ba Allah ba Allah ya riga ya kawo wannan wunin dan haka ba mu iyukan jan buriki ga kiyama in ta zo an kare to kenan kayan ta zo ku amsa kiran Allah na shi ne malaman tafsir kamar sai usaimin ke cewa kan wannan mas'ala akwai jan hankali kai yanzu ana maka magana ko ana kiran ku ku amsa kira kayan wunin kiyama me bambancin tashin kiyama yau da bambancin yau a ɗauki ranka kira ne a kusa kai mashi haikawa ko kiyama ba tashi ba kenan igaugawar komawa ga Allah amsa kiran Allah kahin ajalin ka zo shi kuma ajali ba wanda ya san nashi yanda baka san ba kiyama haka babu wanda ya san ajali haka nan jan hankali ne ga mai hankali ka yi ƙoƙarin bin dokokin Allah kafin lokaci imma na ajalinka imma na kiyama ya ce malakun min malja yau ma'izin wa malakun min nakir idan kiyama ta zo babu wajen malaba in za a je a laɓe ka'ama azaba ka tsere kai gudun hijira babu wa malakun min nakir kuma a wannan kiyama ba mai zawa ya ce ai abin da aka bai yadda abin da aka bai yadda ba an wa wani kaza ni ba amince ba ba mai gardama ba mai inkarin abin da ya same ka ba wani masoyi ko aboki ko kasa bai yadda ba ba wani mai inkari mai musun abin da ya same ka kin kayan wannan lokaci a yi ƙoƙarin gyara magana kenan to wannan kira da ka Allah ta fa ina aradu فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ نعم وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور نعم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا wannan kira da kai in har suka kawo da kai suka bijire mana ba su amsa wannan kira ba ga Allah ba su amsa kiran Allah ba to kai fama arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka ba kai Muhammad sallallahu akan kai kana bin bayan su he ka kiyaye kamar mai kiwo na dabbobi dole he sun a ba sa ka ba haka Allah ce in alaik illa albalag ba abinda aka daura ma kai illa isar da sako Allah Allah ce fa inna ma alaika albala wa alaina alhisab wata aya kai Muhammad aikin ka isarwa ne hisabi namu ne Allah ce kuma idan an gawa manzan da Allah ya aiko haka bakin ina kai mai wa'azi bakinka isarwa bakinka hudi ta rage ga mutane tsakaninsu da Allah kai da ka sabke naka idan ba a ba manzan Allah ba aikin kowa ya imani ko aka mashi da lahi ina kai mai wa'azi haka mai wa'azi masu wa'azi ku yi wa'azinku shiriya tana hannun Allah kuma Allah shi ke sabi ya ce wa'inna idan a zaƙanar insana minna rahama falya biya halin mutum kenan Allah ce idan muka ɗanɗana mu jinsi na mutum wata rahama ta Allah arziki ne lahiya ce duk wani abu na jin daɗi Allah ya bashi zai rika jin daɗi wani mai hutu gona da iri ya jin daɗi amma wa'in ta su bi musayyatu bi maƙaddamata aidihim in wani abu zai kishar haka mugu marar daɗi cuta talauci asara kuma wani abin Allah mai wani kamun dalilin abin da yi ne ma aka Allah kama shi tunan Allah ya gama ya ce fa innal insana kafura ya ce mutum ɗan adam jinsin mutum butuli ne duk wannan ni'ima da ya yi daɗi morewa da ya yi yanzu ya mance wannan halin da yake kan ba ta mashi komi ba yanzu wannan bala'in yake tunawa ya mance ni'imar Allah da sha ba gaba annabi ayyub annabi Allah ayyub alayhi salam lokacin da yake cikin wannan matsala ga kudi Allah ya amshi lahiya Allah ya amshi iyan Allah ya amshi duk wata ni'ima da Allah ke ma bawa ya amshi Allah sai ya amshi kan shi me dukiya ne Allah ya amshi me diya ne Allah ya amshi lahiya Allah ya amshi kuma annabin Allah ne manzon Allah kurin dan jarabawa shekara ɗaya biyu ba shekaru duk wani makusanci shi aboki da yan uwa an ƙaurace mishi sai mata shi kurin ita ma abin wata ya karo ta ce haba ayuba ka roƙi ubangijin kama ya ce zuwanta shekara ba nawa cikin nima Allah shekara ba nawa duk haƙuri shekara ba nawa cikin nima sai wani abin kuma shi ya kama iyaka kama ya gajiyawa shi ya kama wani zai roƙi Allah ma shi annabi Allah manzo ba kai ba kai ba ce kai kai haka ba ce ba ce ba da gagara a shi a wannan magana shi Allah ce inna wajadna sabirin ni'mal abdu innahu awwab ko annabawan na musamman ne ayub ko annabawa Allah mai yabo inna wajadna sabirin musamman ayub mai hakuri ce ni'mal abd innahu awwab eh abu ne na musamman gaskiya to wa bane gashi hatta ce kice mata wance yanzu shekarar mu nawa cikin ni'ima dan wannan yan shekarun kan shekara ne cikin wani bala'i shekara ɗaya ba ɗaya abinda ya inganta wani shekara goma sha takwas sha takwas kaga shi da Allah ce mun same shi mai haƙuri Allah ya yi shi amma kuma ka diba abinda Allah ya mashi waya aka wa ba ba kowa ba a cikin annaba ma domin annabi ce lokaci da lokaci ya yi duk da haka adda haka adda aka kece ya rabbi na samu matsala masani duru wa anta arhamur rahim Allah na samu cutarwa Allah kai mijin kai ne Allah ko shedan ya mun illa Allah kai birama ne ya kasa wuce ce kai tsaye Allah Allah a barore mini a da kai aka kai ce Allah mai wahayi cewa inda kake ka biji kasa da kawaka kura iya buga kasa ruwa hutu aka ce haza baridun wa sharab wannan ruwan ka sha kai wanka kuran mutazalin ka sha kai wanka kuran ya sha ruwa ya yi wanka matar ta ta kami abinci in ta saba an yi zonin shi an yi zonin shi ta amina can geyi daga ta wani ma can ana wani abubuwa ta amina tun bayan gari haka suka mishi can bayan gari ba cikin mutane da ta zo kurin ta zo ya sha ruwa ya yi wanka ciki ya warke waje ta warke ta ce bawan Allah ina tambaye mijina ayuba da Allah ina yake ya ce ni ta Allah kaka mun zace kaka zace kaka mun kaka mun zola kaka mun zola kaka zole ni kaka zole ni mijina nake bawan Allah ayuba anan na bar shi bawan Allah ya ce ni ta ce a da kyal ta gano ashe shi ne shi ne sama lahiyan garas ya warke Allah ya ce mun mai da mai dukiye da iyan aka limka mishi da duki da iya duka Allah limka mishi ruwa ta inganta na sallallahu alaihi ce kurin da aka are haka iya da wuri da lokacin ana arziki akwai wurin da yake yin baga ake ake ake ake shika ta alkama da ta sha'ir kurin aka yi ruwa na musamman aka cika wajen baga ta sha'ir da zinariya shu kurin zinariya kurin ta cika wurin nan kuma wani sha'ir kurin azurwa shu ba an kare ba mai saura arziki Allah ya ce ɗiyan kuma Allah ya limka mai kanada mai haƙuri ya yi haka suke ran bayan Allah da haka yana Allah zai ma bawa jarrabawa ba don bai san shi ba don ya ga me za ka yi kuran za ka yi lokacin samun kanka cikin jarrabawa ka tuna Allah na jarrabawa bai kama Allah ba haka kuran Allah ya je ma jarrabawa amma tabbata ka haƙuri kuma ka koma ga Allah shi ke komi Allah ce kenan halin mutum balle mara imani in ya samu ni'ima zai ji daɗi ya hole in matsala ta zo kuma he butulce duk abin da na baya mace wannan ba halin mai imani bane ba sai matsala yake cewa ajibal abun mu'min ina amaru kullu wa khair ina asaba wa khair sakar fa kana khairan la wa asaba darra shakar sabar fa kana khairan la annabi yace abun burgewa ga lamarin mai imani annabi ce mai imani kowane hali shiga cikin alkhairi yake ya ce idan samu alkhairi zai ma Allah godiya ya sa abin daga Allah yake ya ce ya samu kishi alkhairi zai haƙuri kuma alkhairi haƙurin alkhairi na gare shi annabi ya ce ba mai imani ba mai yin halin na ke ja hankali mai imani ka san akwai jaraba ta Allah ta an samu jin daɗi amma Allah godiya kishi shi ai haƙuri a koma ga Allah kura na Allah ce gaba
lillahi mulkun samawati wal ard يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا نعم ويجعل من يشاء أقيما نعم إنه عليم قدير
الله يتي لله na Allah ne mulku samawati wal ard shi ya kayan shi shi ke mulkin kayan shi samai da kase gaba daya abin da ya ga dama ke da su yan wasu aka cewa idan dan adam mai hankali ne kaddara ka zo daga wata duniya kuran wani ya yi ka ka duro duniya gidanku ne ƙasar ku ce ko ta nijar ce wayi ta kurin ya bar kasabka kun kasabka a nan kuna kuma da kasabka ya shirya ma abinci da abin sha kai kai je ka tambaye likitoci kudin oxygen kurin kai je ka tambaya sharci oxygen kurin wanda baka dan awa ne kadan ta kare ya an suyo iska wannan kurin da ke shaka karayu a fara fara haka muke shaka tun daga zo duniya ka sha ruwa ka ci abinci ba ɗaya na wani wanda ba Allah bai ba wata laborator a duniya da ta kwaya ɗaya ko alkama ko shinkafa ko gujiya ko mi babu da abin cikin ka zai ce rayu da Allah ya kayan shi shi wai bukatar ba ba shi kaman ko kai dai da shi kake komi na shi ne kake rayuwa da shi ko amma ya ce kai ka ci a bai iya ba haka wani ba bai iya ba na Allah bai mu muka iya mu muka iya kowa na shi zai ɗan wasa kawai ake wani zaman ba yana ce za a zama ba kun gani kun gani abin zai Allah kai malaya mu da namu nasiha ce mu sun ba Allah jawabi insha Allah da haka Allah kurin wannan kadai ya asama wa Allah godiya kuma dama shi ne mahalicci da haka yace Allah shi ke da mulkin samai da kasai sai ce ya haluku ma sha Allah abin da ya so ke halitta ba abin da ya so ke yi eh sai kika gona abu da shayo ne ya kasa mutane gida hudu yace ya habu liman ya sha'u inatha iya ba da kyauta ga wanda ya so ta diya mata wanda ya so baka duk diya mata gaba daya wa ya habu liman ya sha'u dhukur kun wani kun diya mata zurzurutu kowanne daga Allah yake in wa ce Allah shi sa Allah kun Allah abin da gina ma yake kuma shi daidai yan wayo din da za a bi mutane a ba su abin da suke so wallahi karshe ya samu matsala mai karshe kaga mun hiya kowa da da namiji ke so mun hiya mutane da namiji dan Allah yanzu kadaran su misali yanzu yanzu muna doyi mili ban wata ke ban san ko sai duk aka shawara ce a ba duk a ba mu gaba da shawara me kake so ku ce kowa diya maza bayan shekara 25 iyan ku sun tsira muku albarka don kun cuce su ba su mata arme da wasu nasu kan sha'usu kaga sai muku Allah ya sa don kun cuce su kai da kake taka kudin shi kenan kai danka kaka bashi kai ya kiran so kuma ka hada danka kai haba ba ba ba ba adalci shi yasa shi Allah abin da ya soke kuma shine daidai ya ce in ya so ya ba wani kyautar iya mata zuzurutu in ya so wani ya ba shi iya mata zuzurutu kuma ce auyu da wujin zukuranan wa'ina ko ko wani kuma Allah ya gama muhimmi mai lanji da ɗiyan maza da mata wani ba kada kuke nan ba wani na harko iya mata kadai wansu maza kadai wansu garwaye ya ce wa ya ji aluman ya sha wa kima wani kuma ya zamanto kurin ba aikuwa babu kun baka rare ne babu ayi wani kun ba mai cewa dole an bashi babu wurin kai kara wannan Allah kenan abin da ya so ke yi ya ce innahu alimun qadir kaji Allah ce shi ne mai cikakken sani ya san komi da aka ilimi ke aka ilimi da hikima ke Allah hakimu ne alim ya ce Allah shi ne masani kuma qadir mai cikakken iko abin da ya so ke yi shi ce a nan allah ya raba mutane wajen kyauta gida hudu kuma haka hikimar allah sun ta allah allah ne haka bayin shi haka ya musu halitta irin wannan gida hudu allah ya halitta kala hudu harko baba mu adam allah ya yi shi ba uwa ba uba daga ƙasa kurin haka allah hudu shi inda allah so kowa yanda adam ya wato ko wato da ta ƙasa kan buzuzu kuma ka yawo ko wato iya bun iya kurin ba uwa ba uba ba kane bawa inda Allah so ka yawo kowa kana ko wato kurin iya ka yawo kurin ba uwa ba uba ba kane bawa ba su kiba kura ka yawo inda Allah so to san ba wani tsari ne mara kyau mutum ya wuce mai haka nan ya daraja mutum a wajen Allah yanzu bayan an Adam ba uwa ba uba da ƙasa kashe na biyu matar Adam Hawwa daga jikin namijin daga jikin adam hikimar Allah kudura ta Allah daga jikin ƙashin haƙarƙarin adam Allah hudu hawa kurin haka aka yi ta ba kala biyu yanzu an yi ba uba ba uba an yi ga uba ga namiji ba ba mace kuma Allah sai mai da abin kuma yanzu ma'aurata mace da miji a gama ayyuka don kakka ɗoka wai Allah ya gama game irin naka wannan Allah shi ne ya tsara haka na sarakuntaka dangantaka ba don bai iya bane an gama kufulun ayan kuful a ya gwada mu ƙarshe ya kawo ga annabi isa alaihi salam shi kuma daga jikin mace babu uba aka aihe shi me yake da Allah bi ba duk an yi kana makala hudu ce adam nashi daban hawa nata daban mu namu daban isa daban hudu nuna Allah ya bada iko shi ne abin da ya so ke yi shi ce innahu alimun qadir Allah masani ne mai cikakken iko ci gaba ramma wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha' إنه علي حكيم نعم الله يتي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا باب wani mutum da Allah zai mai magana kai tsaye haka kuran sai ta wani hanyoyi illa wahayan sai dai a mai wahayi hanya ce da Allah ke aiko sako zuwa ga annabawan shi amin wara hijab ko Allah ya magana da shi ta wani hijabi tsakanin shi da Allah irin da Allah ya magana da kayan Musa Adam Allah ya magana da shi ya tabbata haka Allah ya magana da Adam kai tsaye Allah ya magana da Musa alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya magana shi a Isra da Miraji da annabi ma sa magana Allah ta ba wara hijab ba ta da manzo ba dole sun tabbata a yursu da rasulan ko Allah ya aiko da wani manzo na kan jibril sai malaika wannan malaika fayuhi bi idnihi ma sha sai Allah ya ma wannan manzo ya isan mai malaikan wannan ya isan ma wannan manzo da sakon Allah yan wa da yawa kawaran farko ciki abin suke mamaki ya zama muna tare da kai kurin ka ce wai kan wata magana kan wata magana mu maji mu sabu mu ji ka yanzu wannan mutum wannan gardamai inda kashi a yanzu ya ga dama ba da yanzu gagadin harkar salula ta dan wani na'ura baka maganin ta yanzu a dan kasan bayan kunne kurin sai ka magana da amurka kana nan makashi abin da ke wudi kana gabana ya mai hira mu kare ka abin da aka wudi ba kuma amma magana daga amurka iya nan sai magana da wani kai kana jan kusa makashi abin da ke wudi a mutum ne ba dan wanka yana abu so suna ga ya za a yi wata magana ko mu maji kun balle ba kuma salula a hannun shi ya za ka ji abin da jiga mishi ya za ka ji abin da jiga mishi balle kuma ta karamar na'ura ma na an tuka ba manzu kai yasa na'ura ma a kunne kai ba garin ta ma amma shi iya ji kayar da yanzu amma su gattu gake dan haka kullum aka ce mutum adam kakka tunkarar lamarin Allah da hankalinka abin da zaka nema gurin an ce kullum Allah ce a gurin zaka nema shin ya tabbata Allah Yahudi ko annabi Yahudi in ya tabbata ko da sami na mun ji mun ga bayan na gane ba hikima ko ya za a yi ka ce bai wa a nawa suka ce bai kuma suka halaka to da sun kana to gashin za abu na adam ke wani abu abin gashi yayi a hannun shi mun sati da mai magana akan mutanen makka kan miraji isra'ila miraji me suka ce sai da ba aiki da kollo su ya za sun saba zuwa kudus su dawo takar ta yi wata biyu zuwa zawwa ka ce ka je a dare guda ka dawo makka ka kwana ka ci baiwa to gashi a yanzu dan adam yayi na'ura za ta iya zuwa wannan wurin ta dawo awa ɗaya awa ba ma dare gaba ɗaya ba a awa ɗaya biyu sai ta dawo an je an dawo kusa kimi ma an maganar gudu ba dade kusa ba daga maka ba kuri kusa ma a wurin to su ɗan adam kasu suna ga suka kawarce ma Allah akan abu da bai yiwa da karamin hankalin su a to yanzu gashi ɗan adam ma ɗan uwansa sun yi za a je a dawo cikin dare guda a je sama da haka ma je a dawo na kullum kan mutum kare magana Allah da hankalin mu sai mu ce ya gane ba na gane ba inda Allah ya haɗa kun shikenan na ji na imani kurin na gani a yanzu a gaba Allahu alam ba dole bane na gani Allah taimake mu yace kenan yace kenan wa maka da bashin an yi kallimu Allah la wahayin ba mutumin da Allah zai magana kai tsaye sai dai mai wahayi aw mai wara hijab ko bayan wani hijabi aw yusul rasula ko ya aiko mai da wani manzo na malaika fayuhi bi idini wani mala'ika ya mai wahayi da uzumin Allah ma sha abinda Allah ke so a hodi ya sawa da wannan manzo ta hanyar mala'ika innahu aliyun hakim Allah maɗaukaki ne akan komi kuma mai hikima ne iya komi cikin tsari Allah ci gaba وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نعم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور نعم
Amin. Allah ya ce wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina inda kai haka ya Muhammad haka maka maka wahayi na ruhi wahayi da Allah ke aikowa na alqur'ani da umarninmu haka Allah ya so ya maka kahin shi Allah ce ma kunta tadari mal kitabu lil iman kahin wannan wahayi baka san ba meye alqur'ani baka san meye shari'a ta Allah ba magana imani baka san komai ba kahin shi amma wannan haka Allah ya ce walakin ja'alnahu nuran haka muka sanya alqur'ani haske na hadibihi man nasha min ibadina haske ne qur'ani Allah ce muke shiryar da wanda muka so a cikin bayinmu man nasa man nasha yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma kai Muhammad kana shiryarsuwa zuwa ga hanya mai kakka na an ce annabi sallallahu alaihi wasallama akwai maganar shiriya ta imani katarin imani akwai shirya suwa ta bayani tare ce naka latari mai Allah ce naka latari mana mana albata naka latari mana sha Allah ce naka latari mana albata Allah baka shirya da walakin su Muhammad baka shirya da walakin su walakin Allah hadi man sha Allah ka shirya da wanda su nan kuma Allah ce wa innaka latahdi kai kana shirya suwa zuwa satin mustaqim hanya mai kaka an ce wannan shirya suwa annabi da yake bayani da yake na shirya ga dokoki na Allah ga abin da Allah yake so ga abin da kamata a yi aikin manzan Allah kenan amma imani wannan shi ne ba hannun shi ba yake a hannun Allah yake balle kai mai wa'azi naka wa'azi ne kuran amma shirya tana hannun Allah ya Allah ce makanin Allah ke cewa makanin nafsa atubu na labi izinillah bai wa wata rai ta yi imani ila bi izinillah sai da izinin Allah haka yana magana imani abu ne a hannun Allah ba a hannun bake ba ya ce walakin ji annahu nuran amma ƙur'ani wannan mun sa shi haske na hadibihi man nasha min ibadina muna shiryar da wanda muke so cikin bayanmu Allah samu cikin su wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai Muhammad kana shiryar da mutane zuwa ga hanya mai kakka wata hanya siratin lahi hanyar Allah kaji alladi shi Allah wanda ake yake kira zuwa ga shirye shi shine Allah alladi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard shine yake da duk abin da ke samai da kasai mulkan wa khalqan wa abidan kulluhum lillah duk abin da ke sama da kasa mulkin Allah ne halittar Allah ne bayi suke ga Allah dan haka yace ala ana kada wajen jan hankali inda za a ce a hausa a ce hey ka ce hey za ka bada ba me za ka bada hankalinka shi na ala a larabci kan ce hey shi na ala za a ɗauta magana mai muhimmanci don ka hankalinka ya ce ala ilallahi tasirin umu duk an ƙare an tattara gaba ɗaya matattara kowa zai koma ga Allah Allah kai mata imani abin kware Allah ce gaba sai sabo sura
بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم نعم wannan harfa da ha da min wasu haruffa ne wanda
Allah subhanahu wata'ala ke kawo su a cikin farkon ayoyi surorin alkur'ani wanda ana fasar cewa Allah kaɗai ya san haƙiƙanin al'amarin al'amarinsu amma abin da yake bayyana akan nasu akwai karantarwa ga mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ganin an san annabi ne ummi bai karatu bai rubutu ya zo da abin da ya gagari masu karatun da rubutu babu inda ya koyi abata ta sa to don zaka iya cewa ƙur'ani ya magana ta larabci ra'a ce ke to ya gibi surori da ha mim ain sin qaf wannan harfa da kuke karanta gashi iya lafazi da su kenan wannan littafin da waɗannan harfa da kuke magana da su aka sabkar da shi ya ce wal kitabil mubin Allah na rantsuwa da littahi bayananne hujja shi a bayanan shi alkur'ani Allah na rantsuwa da abin da ya so mu aka na rantsuwa da komai sai Allah da abin da Allah rantsuwa da shi akwai aya akwai darasi da abin da Allah rantsuwa shi bayan wannan rantsuwa ya ce ina ja'alnahu ƙura'anan arabiyyan inna ja'alnahu ƙura'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun na'am Allah ce inna ja'alnahu ƙura'anan arabiyya musayi wannan littahi abin karantawa ne balarabe shi kashe ƙura'anin balarabe ne ba ba haushe ba ne bale ba barbare ko ba zabar ne ko buzu ko shinuwa ko jafone arabiyyar mubin bilisanin arabiyyar mubin dole kowa ya bi dole kowa ya bi ya karanci yadda yake magana kenan kace muna mu ne bare bari ne na hausawa ne wani ajimawa ne na ajamiji irin banza dole a koyo a zo a koya a karanta eh Allah shi da mu kenan qur'anan arabiyyan Allah haka Allah ce Allah ce shi sa shi qur'ani wannan littafi ne abin karantawa balarabi cikin ka huta kurin ka tsaya nan kurin yace kuma ya haka la'allakum ta'qilu dan ku gane ku hankalci abin da yake cikin sabon dan wa menene asali annabi sallallahu alaihi wasallam balarabi ne wasu kama mashi kiran horko masu tare da shi larabawa ne su ne ma'ana saɓin wasu kai daga nan kuma ya duniya gaba ɗaya amma su ne jagorori haka dole a sarko musu zuwa ga abin abin suke ganewa su ji su yi imani su fahimta kuma sai kira a kan shi kuma wannan shi ne fa'idar abin sun ji sun gane kuma ya kagare mu ya kawo ga duk wani harshe bakaƙe ne fararen ne ya yi duniya gaba ɗaya babu wani yankin duniya a yau inda addini bai kai ba ko amurka ko rasha ko israeli ko ina yankin duniya babu inda bije ba daga wannan dugo ne don su da aka sauka da alkuranin sun ji sun imani sun gani shi ta suka ba da dukiyarsu da rayuwarsu da lokacinsu don wannan addini ya kagare mu ɗan mutum wallahi ya karanci tarihi sira ta magabata kuma an kana karanta kai ma za ka yi naka za ka ashe addini na kowa ne ba na wani wani mai kuma da mai kowa ne a na kowa da musulmi ta wannan imani da shi fahimtar shi wallahi an kai diba yanzu ka ba da rayuwarsu da dukiyoyinsu da lokacinsu shi ne a muke cin arzikin yau nan kuma hikimar Allah ɗan farkon wannan duk inda ya zo mahi mai gaba duk inda ya kai mai gaba haka suka kai su ɗan nan sai gaba haka aka kai wani mance tarihin tarik na kila ba an ce tarik ko na marokka ne ko tunis tarik tunisi ne ko tunisi na gani wannan magharibi ne magharibi arabi daga can sahabbai da wasu tabiya sun kawo sun shigo har bakin iya bakin ruwa ina ga kwakwata bin nafi na cikin wani tabiya ya zo tun daga makka suke tun daga masar suke yi suke fafata suke fafatawa suka shigo kuma san hadarin magharibi arabi bayan an shiga aljiya aka shiga tunis aka shiga marok daji ne kungurmin daji ne kuma mai mushirkai gangariya miyagun mushirkai ne a wani kakar a wancan zamani sun zo hedi ya kai baki ruwa da dokin shi ya taka ya taka ruwa ya kawo doki bakin kinshi dokin shi ya ce Allah inda na san akwai wata aluma nan gaba da na keta na je ya ce ya kawo baki inda ya sani ashe akwai saura gaba tarik bin ziyad cikin magarib shi daga nan ashe ma nan imani shi da ke ya sa a gaba akwai ya yi wani alkuna ana ta jabal tarik tsakanin spain spain da morocco ne spain da morocco za ka ana rigima wurin an ce ana jama'a jabal tarik tarik morocco ne za mu ce magaribin ne shi ya ɗauki kuma shi ma daga ɗauki runduna su ma yan sai suka zama sojin jihadi yan magarib su ma suka su ma suka kudin runduna su ma za su yi gaba da addini haka suka tutsa suka shiga ruwa da jiragen ruwa duk da bar spain daga nan aka shiga tarika ne hukun shiga in mamai da yi kuma shi ne kwamanta ke da hukun suna ce daga can aka aga aminu muminin talauci usman ne zai kai jama'a cikin hallaka za a shiga cikin ruwa hallaka ce da kyan aka ba da damar shiga amma wannan bawan Allah shi ya kai addini cikin Spain mutum magaribin a takaice da mu abu ne mai tsawo mutum kan ci tarihi zai ga yadda aka bada lokaci da darewa kuma haka kai mata kai ma haka akan keke don kowa wakilin addini ne shi ne kalmar da wannan ɗalibai suka yi suka ce duk mai zuwa wannan zama iya matsayin ambasadar ta musulunci inda ya musulmi ne inda kai musulmi ne kada suka ce kana matsayin ambasadar wakili ne Allah ya shirya da mu Allah ya ce kenan inna ji annahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun mun sanya qur'ani ban karantawa balarabe dan ku gane ku hankalta wa innahu fi ummul kitab wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim wa innahu fi ummul kitab wannan qur'ani iya cikin mai wani tayin dohal mahfuz kuma ladaina la'aliyyun hakim wannan littafi iya da kima a wajenmu iya da matsayi madaukaki kuma littafi na hakim mai hakim littafi da babu banna ba kure gaba da baya littafi ne tsararre shi na hakim eh lalace gaba أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين الله أكبر yanwa wannan abu ne wanda mutane a yau suna kana magana ce kai ana ta wa'azi ma kurin mutane sun lalace sun ki wa'azi ki ga kuma sha mata lafiya ma ina sha mata lafiya da a ku kun yi imani ai wa'azi ba hwasa ko ku lalace ko zama kware shi mai wa'azi bai hwasa a naki samu mai rabo shi da ma aiki shi mai faɗi ne mai rabo ya gama rabo haka zai ta yi shi nan mai alaka ce a nan a fanadari ba an kuma zikira safahan an kuntum qaumun musrifin shin za mu kau da kai da kanku za mu kau da kai a hasa muku wa'azi don kuna mutanen banza shi magana kenan kurin za a hasa muku wa'azi don kun lalace a ba haka ba ne a yi daman lalatattun ake ma wa'azi don su gyara akwai da an yi lalacewan mutane ba ta hana a musu galgadi shi na laka cewa a fanadari ba an kuma zikira safahan an kuntum kawon musulfin shi za mu kawo da kai game da wa'azi a kanku da gudun mutanen banza lalatattu a a Allah ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون تو الله يتشي وكم أرسلنا من نبي في الأولين نوى معنى ديوى مكا أيكو وإنقرقو دمزن الله أي لا لا تسا هي أيكو دون منزو haka Allah ke a aiko da manzo wani ya samu biya wani a bigi wani a kora haka suka yi ta yi haka Allah saba haka sun nace take cikin bayi yan farko ya kudu manzanni wani ma annabin daya wani ma biyu mun ji rasul da sun ko fasina bi salis fasina da muslimin fasina bi salis ko Allah jama'a ko musu manzo nabi muka ko musu ta fasina bi salis muka ran uku ko mutane sun ko uku a garin aka aiko garin annabi uku aka aiko wannan yazo wannan yazo shi man uku ya ka mishi su kashe bi kira mako a takace kenan haka halin mutane Allah bai fasawa da kullalaci ya aiko ma in warku manzanni daban-daban annabawa kuma yake cewa ma yatihi min nabiyin illa kanu bisasiun inda kai na maka zana ana wa annabi tasiliya kai da mu kai ta da hankalin shi su ma haka aka yi su ma yan warkan Allah ce duk annabin da ya zo sai sun mai izgili sai an mai izgili da shegantaka da abu da na zolaya na tare an aulakanta mutum haka suka yi tawa manzannin Allah kaji ba annabi ke ba labarin cewa Allah haka ya ta aiko da annabawa ya ce Allah ya gwada mai da wasu annabawa tawaga-tawaga ya ce ya ga wani annabi da jama'a masu yawa yake al'ummar shi suka ce a wannan musa ne da jama'a shi a gwada mai annabin da mutum kaza ya gada wani annabin mutum goma wani mutum daya ya gada annabin ma ya zo ya kayo azin gaba ɗaya shi kaɗai ya koma ga Allah da yake mutanen ba su da rabu shi manzan ya isar da saƙon shi ya koma shi kaɗai ya koma ga Allah manzo ne na Allah ɗanwa idan mutum ya san da haka don shi za ka tada makan hankali da wani ya ƙi imani kai zama na wasu ƙi masu yasa gane ma da wani ya ce bai da a haka Allah sun Allah take mai rabo ke ganewa mara rabo duk da kai da shi idan manzan da Allah ya koya zo ya kasa ya bar shi naka mai wazi naka shirya abu ne ana kai dai kai naka kura ya ce kenan wa ma ya ti min nabiyin illa kanu biya stasiun ba annabin da ya zo musu sai sun mai izgili fa halakana ashadda min فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين Allah ce fa halakana ashadda minhum batasha dan kariya la ce mun halakar da al'ummomi wanda suke su bala'in karihin kayan ku mutanen makka ne ko sha wannan kai mana yanzu ne Allah ce ya halaka da wasu al'ummomi masu bala'in karihi Allah ce wa mada matsalu awwali labari yanda Allah da amurku ya wuce ka kuma karanta labarin adawa samudawa mutanen lut ga mutanen fir'aun ka koma ba karanta labarin amurku ka ce labarin amurku yanda Allah ya da su ya wuce ka ji labarin su haka Allah ko namar Allah shi komai an sheki ya zama mu abin da yaso ke yi an karki darasi akan na ba izina Allah ce gaba
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم
Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard inda zaka tambaye su dan su a zamanin basu da matsala ko da shafa sauran kawai a can zamanin basu da matsalar Allah mahaliccin sama da ƙasa wani musu inkari ko zuma da kai yahudawa yahuda iya inkarin Allah iya inkarin sama da ƙasa haka bana sare a wani masu inkarin wani abubuwan a te ne wanda suke ba su da addini akan jahilci suke inkarin su hanzu neman Allah suke ba san da Allah ba hanzu neman suke waye Allah suna cikin rudu amma duk ba nasare in dai kirista ne ko bai hude bai inkarin Allah ka yan wa hatta masu bauta gumaka wa hatta masu bauta gumaka ta yana tunai wannan kan stephen wannan mutumin ingila wanda ya musulunta ta cikin bincike da ke na addini abinda mashi mamaki ya ce cikin bincike da yake ya ji indiya wajen masu budu suke wannan ya ce ya gaza ashe su ma wai suna da imani da wani allah akwai allah babba haska ce akwai Allah babba wannan gumaka intermediate ne tsani ne ta su ake samun kusanta zuwa babban Allah amma ba san Allah ba ne amma suna da imani a kowane mahalicin komi da komi na yanzu ne da yawa masu dama sa da ilimi da sunan ilimi su wasu gano yan ilimin kimiyya kaza kaza su wasu kaza ta shirin ce muku ba na kwanaki wani cikin masu da yanzu cewa su kansu masu wani aƙida ta rashin addini ta aiki da musu gani cewa sun yarda sun yi guduci cewa tabbas wannan duniya ta bayan suka ce binciken sama da ƙasa halittu suka ce yanzu tabbas sun yi imani akan akwai wani gwani ƙwararre tun harko shi kayan shi kuma har yau shi ke kontrolan kayan shi amma ba su ce Allah ne su Allah ba ta suka wani ne ne ta musu Allah ne amma sun imani suka ce akwai wani kiratar wanda ya wani duniya ba ba Allah ne bane ko uku bane a ta suka guda ne wani kwararre ne wani mai ilimi kuma kasa suka ta gaba daya duka kusa mutum gaba daya sun imani a bincike suka yi cewa wani gwani ne kwararre wanda kuma tun wani koyi kayan shi har yau shi ke kula da kayan shi suna sanin kuma sun da Allah ne kenan shi ne haka san kenan akwai mahalici tabbas kenan wannan Allah ce inda aka musu tambaya su wa'intan sun san za su ce halaka hunnal azizul alim za ka musu tambaya waye mahalicin sama da ƙasa la yaqulun tabbas za su ce maka halaka hunnal azizul alim mabuwayi masani mabuwayi shi halicci wa'annan samai da ƙasa wanne ne ce alladi الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون Allah ce allazi ja'ala lakum al-arda mahada Allah shine ya sanya muku ƙasa lakum ƙasa a wajen ku mahadan a matsayin shimfiɗa ka tambaye ka shiga da gudu mahadan zaman shimfiɗa shi Allah ne nake kira a kada tare ibada shi sai ƙasa a zaman shimfiɗa wa ja'ala lakum fiha subala shi ya sanya muku hanyoyi na kaiwa zuwa da zawa alama gari kaza aje nan aje nan shi ina hanyoyi la'allakum tahtadun dan ku shiryu nan shirye ta sanin hanya zuwa garin kuma ta ku ta wannan ku gano girman Allah wannan maliki me ce gaba
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا na'am كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام لعلكم والأنعام ما تركبون na'am لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين na'am وإنا إلى ربنا لمنقلبون jazakallahu khairan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آمين.